أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi na kasu haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dacecin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير نعم هذا توبيخ wannan taubih ne abinda ake nufi da taubih kalma ce da ke matsayin kir ko kuma ka ce alawadai idan mutum ya aiwatar da abin da sabanin abin da ya kamata ya aiwatar to akan yi mata taubih domin an nuna mar kuskuren shi da kuma hadarin da ya jefa kan shi wannan zai zama taubihun ne alawadai ne min Allah daga Allah madaukakin sarki wa tahdidun da kuma alƙawarin da ke kunshe da ban tsoro a cikin shi li ahlil kitab Allah madaukakin sarki wa ahlil kitab sune yahudu da nasara alladina akhadha alaihimul ahada wanda ya anshi alƙawari a wurin su ala alisatil anbiya a bisa harasan annabawa an yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa za su yi imani da manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'an yanhu bi zikrihi fil nas sannan za su yada ambaton shi a cikin mutane li yakunu ala uhbatin min amri saboda mutane su zama cikin shiri da tattali dangane da al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa idza arsalahu Allah tabawu idan ku Allah madaukakin sarki ya aiko shi to za su bi shi wannan shine yarjejeniya ko alƙawari da ke da Allah tsakanin Allah madaukakin sarki da kuma al'ummu ahlul kitab wanda ya gudana akan harassan manzanni amma fakatan mubalika sai suka boye su tofi na annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'awwaru ma wa'adu alaihi sai suka canza abin da suka alƙawarta wa Allah madaukakin sarki ne alkhair na daga alkhairi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira biduni qatil da abin da bai kai wancan ba ma'ana sai suka yi fice suna da nan bayyana matsayin manzo sallallahu alaihi wa sallama da bayyana sifofin shi wanda Allah madaukakin sarki ya umarce su su yi suna ganin wannan daga daraja annabi ne su ko suna wa annabi hasada da haka a samu ambaton martabar annabi sallallahu alaihi wa bakunan su suna ganin sun ci baya to wannan sai ya zama tawaya ne gare su gobe alkiyama wal hajji dunyawi da kuma rabansu da duniya al-khafif ko al-khafif wanda yake bai taka kara karya ba to sai ya zama idan muka dubi wannan da Allah ke maganan cewa wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya anshi alƙawari na waɗanda aka ba su littafi su ne yahudu da nasara cewa latu bayyinun na hulun nasi lalle za ku bayyana sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga mutane wala taktumunahu ba za ku boye ba wannan shine alƙawarin fa nabaduhu wara'a zuhurihim sai suka yi jifa da wannan alƙawarin a bayan bayan su suka yi fatali da shi ba su cika ba washtarau bihi thamanan qalila sai suka sayi wani tamani dan kadan shine amfanin duniya waccan gaskiya ko alƙawari da ke tsakanin su da Allah madaukakin sarki sai suka aje shi suka dauki boye sufofin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sa'in da jingina mar abin da ba su kan shi ba ma'ana sai suka bayar da lafiyar su suka zaɓi duniya Allah ce fa bi sama yashtarun kir da abin da suka saya kir da masaya irin wannan ya zama alƙali alƙawari tsakanin ku da Allah madaukakin sarki inda sun bayyana sun cika wa Allah alƙawarin shi aljanna zai ba su to amma sai hasada ta kama su ba su iya wa suka Allah alƙawari ba ba su ja baki sun yi gumba sai suka shiga sukar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ba ta da'awar da ya zo da ita Allah ce kar da misaya irin wannan a wannan ayar idan mun duba sai mu ga akwai tahaziyar in an ce tahzir shine jan kunne ko tsawatarwa lil ulama'i ga malamai an yasluku maslakahum kada su shiga mashiga irin mashigan yahudawa fa yusibuhum ma asabahum abinda ya sami yahudawa na la'anta shine abinda zai same su kada mutum ya zama yayi ilimi kuma ya take ilimin shi wa yuslaku bihi maslakahum za a shigar da shi mashiga irin tasu da haka fa'alal ulama abinda yake wajibi ga malamai an yabdulu ma bi aidihim min ilmin nafi su yi kokari abinda ke tare da su na ilimi mai amfani su karanta hakikanin karantatwa domin babu rowa mafi sharri kamar rowar ilimi mutumin da yake da ilimi kuma al'umma na da bukatan ilimin mutum ya hana su ilimi wannan shine rowa mafi sharri domin wanda ya haka gobe alkiyama za a yi masu lizzami na wuta idan rowa ta dukiya a lokacin da bukata ta kama a ciyar da al'umma mutum zai hana su dukiyar na da zafi to babu abu mafi zafi mafi hadari kamar a koyo al'umma ilimin da take da bukata a wannan lokacin domin rayuwa takan gudana rayuwa mai tsafta in akwai ilimin addini tare da ita idan babu komai na iya faruwa to sai ya zama akwai jan kunne da hadari dangane da malamai kada su yi kokari su boye ilimi ma'ana kada su kuskura su boye ilimi mai amfani addal alal amal salih ilimin da shine ke jagoranta zuwa ga aiki na gari wala yaktumu minhu shay'a kada su kuskura su boye wani abu yawwa adan ilimi ado ne na aiki da shi adan ilimi ba ado bane irin adan rayuwa ko adan rigiya ba kuma ado bane na mutum yayi alfahari da shi ya fito ya faɗa cewa shi malami ne ko ko ya fito ya karanto hadisai da ayoyin alkur'ani a taro ayi kabbara amma da za ka laluba aikin shi ka kasa gane ina za ka liƙa wannan ilimin wannan shine ilimin mafi hadari mun fahimta wani sa'in nukan gaya wa abokan karatu cewa wani za ka same shi gwargwadon hali cikin al'ummar da yake rayuwa a ciki ba za ka ce mar jahili ba za ka ce mar malami a bisa mustawa matakin da al'umma shi ke rayuwa za ka ce mar malami saboda ya san abin da bahaushe ke cewa ya san fari ya san baki yana iya karantawa ya kuma fahimci mai saƙon ke isarwa to sai na ce da yawa daga cikin al'umma a yanzu wani idan za ka ɗauki rayuwar shi sai ka ajiye a gefe guda sai kuma ka ɗauki matsaloli na ilimi wanda ya sani ya karanta wanda rayuwar dan adam ba ta gudana sai da wannan to sai a nemi cewa a cikin rayuwar wani muna son wannan mas'alolin ɗaya bayan ɗaya ka samu inda za ka riga mana su ban sani ba ko an fahimta ya zama mas'aloli na ilimi abubuwan da ilimi ya tsawatar ya ce kada a yi da abubuwan da ilimi ya umarni ya ce a yi sai a ce to ga mutum na a gefe guda daga bin rayuwar shi ɗaya bayan ɗaya duk inda ka ga wata mas'ala ta dace ka ɗauka ka liƙa ka ɗauka ka liƙa masa misali sai a kawo abin da ya fi gaskiya a ji a gefe guda a kawo amana a kawo haƙuri a kawo girmamawa a kawo mutuntawa duk abin da ya kama da wannan abinda ake ambato da makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u wanda Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su cewa wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana bisa ɗabi'u masu girma abinda shi manzon Allah ya faɗa cewa bu'ithu li utammima makarimal akhlaq an turo ni don in cika kyawawan ɗabi'u to sai ka yi lura da rayuwar mutum waɗancan halayyar masu kyau ina za ka liga a jikinsu abin nufi a nan da ilimin shi abu ne mai sauƙi ya faɗi maka magana kuma ya karya a shi abu ne mai sauƙi ka ba shi amana ya ci abu ne mai sauƙi ku yi alƙawari da shi ya saba abu ne mai sauƙi yana da halin da zai taimaka wa marayu gwagware masu ƙaramin miskinai ba zai taimaka musu ba to kaga wanda ya fahimci ilimi akan haka abinda ya dauka cewa a ilimi harka ce ta rayuwar duniya mun gane da kyau da haka adan ilimi aiki da shi adan ilimi aiki da shi shekarun jiya nake saurara wani dan uwa akan mimbar yana hudu ba yake maganan wani abokinsu wanda suna zaune wuri ɗaya da shi amma sukan tafi wurin aiki hanyar su daya shi yana da mota inda yake zuwa makaranta abokin aikin nashi kamfani yake wa aiki amma idan suka wuce sai ya aje abokin aikin a kamfanin sannan ya wuce cikin nufin Allah kuma lokacin tasa wasu daya shi wannan musulmi ne wancan ba musulmi bane sai ce maku abin da za a yi idan za mu tafi wurin aiki zan dauke ka in na kai ka kamfanin ka na aji lokacin da zan taso sai in biyo in dauke ka sai ta a'a kamfani na biyan shi kudin zuwa da dawowa sai shi a'a sai dai in dauki kudin da ake bani ake biya na an baka su mun fahimta tunda yayi sayanin an rubuta cewa kudin zuwa da dawowa kaza ne nashi yanzu zai dauki wannan kudin sai ya ba wannan abokin nashi saboda zai rike shi dawo da shi sai sai mota ta ce fa kyauta zan dauke ka sai shi to sai dai biya kamfanin in yi sayanin in ce na sa mai dauka ta kyauta yanzu a rika cire wannan kudin in ya so daga baya in hali ya kama in dawo da su mafi in dawo da su ka dubi ta zanzan amma wanda ke da waccan ɗabi'ar ba musulmi ba wanda ke da waccan ɗabi'ar ba musulmi ba to har kullum tsabbaka ilimi ba jin maganganu a bakinka ba me za a gani a gabanka menene abin da zuciyarka zai tabbatar to shi da sai ke cewa akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ke cewa man su'ila an ilmin fakatamahu wanda aka tambaye shi ilimi ya boye uljima yawmal qiyama za a yi mar lizami ranan alqiyama bi lijamin min nar da lizami na wuta a tambaye mutum ilimi ya boye in ka bayyana ilimin to karka kuskura ilimin ya zama hujja a kanka karka shiga cikin sahun wanda Allah ke magana akan su cewa ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab kwa zama kuna umartan mutane su ayyuka na alkhairi amma ku kuma ta da kawunan ku alhali kuna karanta littafi ko sunni Allah madaukakin sarki ya fada shi yasa Allah ya afala taqilun ba ku da hankali kaga shi rashin hankali duk lokacin da Allah madaukakin sarki ke magana akan masu hankali sai ka ji ya ce yan kadan ne ba yana nufin masu hankalin sa riga da wando da kwalliya ba a masu hankalin tsare dokokin addini da su Allah madaukakin sarki duk lokacin da ka ji an ce masu hankali za a ce yan kaɗan ne wanda suke taka tsantsan a rayuwarsu wanda suke jin tsoron haɗuwarsu da ubangijinsu ba sa rintse ido su yi abin da zan siya musu daɗi da su Allah madaukakin sarki ke in ba haka ba mamakin yawan masu hankali ga sunan birjik duk inda kana fa za ka samu kowa sai inda karfin shi ya kare wajen tufafin da zai sanya abin hawan da zai hau abincin da zai ci gidan da zai zauna kowa sai ya yi iya bakin karfin shi kowa masu hankali ne amma sai ka samu mutum da hankalin shi hankalin shi ya hana wato hankalin shi bai hana shi sabawa Allah madaukakin sarki ba hankalin shi bai ba shi damar zartar da abin da Allah madaukakin sarki umarce shi da shi ba mun fahimta shi yasa lokaci wata magana da ɗaya daga cikin magabata ya faɗa na taɓa ga abokan karatunmu wanda yake cewa man yadari wa yadari annahu yadari wa zalika aliman fas'alu من يدري ولا يدري أنه يدري وذلك جاهل فعلموه من يدري ويدري أنه من يدري ولا يدري أنه يدري وذلك غافل فنبهوه من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري وذلك مكابر فامقتوه من يدري ويدري أنه يدري وذلك عالم فاسألوه شيني متن نفرقه wanda ya sani kuma ya san ya sani yana da ilimi kuma ya san yana da ilimi wa zalika alimun fasaluhu wannan malami ne ku tambaye shi wa man yadri wala yadri annahu yadri wanda ya sani amma bai san ya sani ba mun fahimta ya sani yana da zahira ilmiya mai amfani amma bai san al'umma na da bukatan abin da ke tare da shi na ilimi ba wa zalika ghafilun fanabbihuhu wannan rakkananne ne ku fadakar da shi man la yadri wa yadri annahu la yadri wa zalika jahilun fa'allimuhu wanda bai sani ba kuma ya yarda ya amince bai sani ba wannan jahili ne akwai maskara amma man la yadri wa la yadri annahu la yadri wa zalika mukabirun kun kutunu wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba ai ya ko ne hadal bai sani ba amma bai san bai sani ba to ba kai yarda ka ilmantar da shi don ya zama jahili murakkabi har sai ka gamsar da shi cewa ya yarda ya amince abin da yake kai na tsammanin ya sani bai sani ba dan sai ran da ya gamsu ya aje tunanin shi a gefe guda sannan ya dauki naka to da haka sharrin al'umma ya zan a cikin ta akwai ɗaliban ilimin da Allah madaukakin sarki ya musu baiwa amma su shiga boye ilimin mun fahimta da kyau shi yasa idan muka dubi wani ƙalubale da ke fuskantar al'umma a yanzu ya kamata sai mu ammala hisabin daman dai mun san abu ne da yake da kamar wuya a ce malami ya rayu a wuri malamin ilimi na addini ko kuma malamin alkur'ani a mai da wani makofin shi a wurin a yanzu abin da kamar wuya to za ka ga ɗalibin ilimi ya samu ilimi gwargwadon hali amma sai ya rika kyamar ya zauna ya karantar da al'umma alhali al'umma na da buƙatar ilimi in akwai waɗanda za su karantar wannan babu laifi ya shiga wasu zaruffan shi wanda rayuwa ke da bukata yau da gobe amma al'umma na da matukar bukatan ilimin ya zauna bayan ya san abin da ke tare da shi zai ba wa al'umma gudunmawa yaki to wannan ana jiya matsoron kada ya shiga cikin wanda za a yi musu lizzami na wuta gobe da kiyama Allah ce wala ta hasabanna alladhina yafrahuna bima ataw kada kai tsammanin waɗanda ke farin ciki da abin da aka ba su wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu amma ya zama suna son ayabe su da abin da basu aiwatar ba fala tahsabannahum bi mafadatin min Allah wannan kada kai tsammanin sun taka tudun sun tsira daga barin rasar azaba ta Allah wa lahum azabun alim suna da azaba wacce take mai radadi hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi manzo Allah yake cewa man da'a da'awa kadiba wanda ya da'awa ta ƙarya da'awa ta ƙarya li yatakassara biha saboda ya yawaita wani abin da yake da shi lam yazidhu Allah illa qilla Allah ba zai ƙara mar komai ba sai karancin abin hannu da halin babu mutumin da zai yi da'awar abin da baya da shi misali mu dauka munasaban tafiya ta tashi wani sai ya ar mota ya ar babbar riga mai tsada la'alla sai ya samu wanda zai zauna mar a gefe guda yana son ya nuna wa abokan da za a haɗu shi ma fa a garin su wani ne la'alla ya kokari ya samu wasu rafa sabbi ya sanya ya samu wani yadi shi tishu ya sanya wanda ana ganin hoton kuɗin kuma ya tafi na numfashi ɗaya ɗin me yake son nuna mutane a nan wurin shi mai akwai ne wannan mota shi ce babbar riga shi ce kudin nashi ne amma aro yayi in yayi haka dan ya nuna wa mutane shi mai shi ne to babu abin da Allah madaukakin sarki zai kara masa illa talauci mutun ya wadatu a matakin rayuwar da Allah madaukakin sarki ya aje shi ya kuma yi wa Allah godiya wani hadisin manzo Allah ke cewa almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zurin wanda ke koshi da da abin da ba bashi ba to kamar mutumin da ya sanya tufafi guda biyu ne na ƙarya wannan kamar abin da mata ke wata tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah na iya sayan abu da kuɗi na in kuma ya amfani da shi ni a karan kaina amma in nuna wa abu ya zama ta cewa mijina ne ya miji manzo Allah ce a'a al mutashabbi'u bima lam yughba wanda zai koshi da abin da ba bashi ba kalabisi thawbai zurin kamar mutum ne da ya sanya tufafi biyu na karya na farko dai akwai hadin izgili tsakanin abu ya zamanta da mijinta da take son ta hada ta sai a tamfa mai tsada sai ta nuna cewa mijinta ya bata in bai ba waccan baya za a yi za a yi rikici ta samu abinci mai kyau mai tsada sai ta ce mijinta ya mata idan waccan abu ya zama bai yi mata ba me zai faru za a samu rikici za a samu rashin zama lafiya to sannan abin da ta mai santu da shi cewa mijin ya yi mata ta yi ƙarya mijin ba shi ya mata ba to irin wannan sai mutum ya ammala hisabin shi ya kiyaye mutum ya sani cewa duk abin da gaskiyar shi bai kwace shi ba to ƙarya akai ba zai kwace shi ba wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu fala tahsabannahum bi mafadatin min al'azab wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi gobe al-qiyama walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da ƙasa ya tabbata ga Allah wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane abu na'am
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ikhtilafil layli wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أبيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi ka sani cikin al'amarin halittar sammai da ƙasa wajen ɗagawa samaniya da kuma yalwa tata wajen shimfiduwar ƙasa da kaurinta da abin da ke cikin su na ayoyi wanda mutum ka iya gani wanda abin da muke gani cikin halittar sammai ya hada da rana da take fitowa tuttur da gabas ta yamma ba a taɓa samun rana ɗaya wadda za a ce ya gagara ranar ba ta fito ba hakanan fitowar wata shi ma yana fitowa tuttur babu rana da ta fito ta fada a ce ga watan bai fito ba allahumma illa canji da ake samu hakanan taurari ayoyi ne da ke nuni a bisa dalala ko da ke nuni a bisa cikin kudura ta Allah madaukakin sarki hakanan abinda Allah ya shimfida a ban kasa na manya-manyan tekuna da manya-manyan duwatsu da nau'o'an itace da tsirrai da ma dabbobi da ma'adani wanda Allah ya shigar karkashin kasa wanda launin shi yakan saba da amfanin su to Allah ya cikin sabawar sammai da kasai wa khilafil layli wan nahar da kuma sabawar dare da wuni la ayatin li ulil alba akwai ayoyi li ulil alba ga ma'abuta hankula ma'abuta hankula kamar an tambayi Allah madaukakin sarki su wane ne ma'abuta hankula yace alladina yazkuruna Allah qiyaman sune waɗanda suke ambaton Allah madaukakin sarki a tsaye wa qu'udan suna ambaton Allah a zanni wa ala junubihim haka nan suna ambaton Allah madaukakin sarki a bisa haƙurƙuransu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kuma suna tuntuntuni cin halittar samai da kasai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah ba halici waɗannan abeban dan wasa ba subhanak sarki iko ya tabbata gare ka fakina azaban na Allah ka tsiratar da mu daga azaban wuta yanzu ka dubi samaniya da girmanta ka dubi gizagizai da ke wucewa suna dafar ruwa mai nauyi su shayar da ƙasar da Allah madaukakin sarki ya nufata su shayar da ita ka duba yadda iska ke kadawa wani sa'in daga yamma ya yo gabas wani sa'in daga gabas ya koma yamma duk tsammanin ka Allah madaukakin sarki ya halitta wannan dan wasa dubi karan kanka kai jinsin ka kai dan adam a ban kasa dubi jinsin halittu na Allah madaukakin sarki abinda ka sani wanda ke ban kasa da wanda ke cikin ruwa duk tunanin ka sai ya bayu cewa Allah madaukakin sarki ya halicci wannan halittar wasa abinda suka faɗa cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wannan halittar halittar wasa ba subhana sarki iko ya tabbata gare ka faqina azaban nar Allah ka tsirata da mu daga azabar wuta hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin Ibrahim bin Husayn manzo Allah ce salli qa'iman kai salla a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan idan ba za ka iya ba kai salla a zaune fa in lam tastati fa ala janbik idan ba za ka iya yi a zaune ba to kai sallah akan hakarkarinka ay la yaqrauna dhikrahu fi jami'i ahwalihim mutanen kware wadancan kulul alba masu hankula ba sa yanke ambaton Allah madaukakin sarki a kowane hali daga cikin halayensu asali abin da shari'a take bukata a wurinka in za ka yi sallah kai sallah a idan larura ya sa ba za ka yi a tsaye ba amma za ka iya jingina da wani abu to sai ka jingina ka yi sallar a tsaye hali na biyu kenan idan a tsayen a jingine ba za ka iya ba to sai ka zauna ka yi sallah a zaune idan ba za ka iya a zaunen ba sai ka jingina to sai ka jingina hali na hudu kenan idan ba za ka iya jingina ba to sai ka yi sallah a rigingine kana reran idan ba za ka iya ba hali na bakwai hali na shida sai ka yi sallah a gefenka na dama idan wannan ya gagara ka yi sallah a hannunka na hagu daga lokacin idan ka kasa a kowane yanayi kai sallar Allah madaukakin sarkiya mun fahimta mahimmancin da sallah ke da shi ba za a ce ba jiki yayi tsanani kana jin ciwo da haka a barka har sai ka samu sauki kai sallar shine abinda wasu waɗanda ba su iya jiya suke yi ba matukar mutum yana cin hayyacin shi ya san wake shiga ya fita wajibi ne idan lokacin sallah yayi a gaya mar cewa lokacin sallah yayi idan zai iya yin alwala yayi idan ba zai iya ba a yi masa idan ba zai iya ba sai a nan kwance inda yake kan shimfiɗa jiya shi ya kaddara sallar yake ko da imani ne a ran shi mun fahimta kaga al'amarin sallah nauyi yake da ku inna salata khabruha azimu wa babuha qussa biha ulumu haka mai qurtubi ya faɗa inna salata khabruha azimu sallah al'amarin ta girma yake da ku wa babu ha kusta biha ulumu abinda ya shafi babin sallah an keɓe ilimi ba dai babi ba to da haka akwai rashin dacewa mai jiya ya takura wa marasa lafiya sai ya sha magani wani sa'in har ya bashi haushi ya rika mara fada kaga ana abin nan fa ana yi dan maslaha ka ne an ce ka sha magani kai ba haro bane da hankalinka da komai to amma ba zai iya matsa masa ya sallah ba wani sa'in ya sanya shi ya kafaɗa shi su zagaya da shi saboda ya tattaka don likita ya ba da shawara hakan yana baya iyawa ana daure daure kana ji da kunnen ka liki ya faɗa cewa farka zagayawa wani kayan a kawo farau farau a bashi yace ba zai isha ba a ce a'a daure ka sha yayi makurwa daya ya isa a ce kara kara yana in ana daga wannan shikenan wurin amma duk sai ya sallah ya kwanta a asibiti wani sayin abin ta kai shin a gida ya jiya sati daya wai jira ake sai radda ya warke sai radda ya warke sannan ya hada sallar sati daya ko kwana goma sun yi to sai Allah madaukakin sarki ke yaban su cewa kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba a zaune idan ba za ka iya ba ka yi a hakar karanta a gefen ka shine wai tafakkaruna fi kayfi sama alladhina yazuna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim akwai magana ta ashayi abu suleiman darani yana faɗa cewa inni da ukhruju min manzili nikan fita daga gidana fama yaqau basari ala shay'in illa ra'aytu lillahi ala fihi ni'ima illa ra'aytu lillahi ala fihi ni'ima aw li fihi ibra yace wallahi nikan fito daga gidana babu wani abin da zan gani face sai na gani ima ta Allah a jikin wannan abin ko kuma ni sai na wa azutu a jikin wannan abin wanda ya fito da manufar hakan zai gani amma wanda ba kudura Allah bace gaban shi ba abin da zai gani zai fito daga gida duk abin da idan shi zai fada a kai to sai ya ga wata aya ta Allah madaukakin sarki shi yasa nake cewa fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin kowane abu in ka duba akwai aya da ke nuni akan cewa Allah madaukakin sarki makadaici ne baya da abokin tarayya yace in ban ga aya tare da shi ba to ni kuma zan dauki wani abin izna ko abin lura haka ibnu abid dunya ya rawaito wannan al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa tafakkur sa'atin ka tsaya kai tunani na sa'a daya khairun min qiyam laylatin shine mafi alkhairi sama da tsayuwan dare ka tsaya ka yi tunani cikin halittu na Allah abinda zai nuna maka girman Allah sa'a ɗaya tak wannan shi ne mafi alkhairi sama da a ce ka raya dare da ibada alhurai da alhassan suka faɗa cewa alfikira shi tunani mir'atun turika hasanatuka wa sayyi'ati madubi ne da yake nuna maka kyawawan ayyukanka ya kuma nuna maka munanan ayyukanka mun fahimta mutum ya tsaya tunani cikin ni'imomi na Allah madaukakin sarki yanzu zai bayyana gare shi ni'ima da Allah madaukakin sarki mar a wuri kaza shin ya tsayi wajen gode wannan ni'ima yadda Allah yake so ko kuma ya kasa ya butulci Sufyan ibn Uyayna ya faɗa cewa al-fikra nurun yadkhulu qalbak shi tunani wani haske ne da ke shiga cikin zuciyarka wa rubbama tamaffala bi hadha albayt so tari in ya faɗi wannan magana sai kawo wannan baitin cewa idza almar'u kana fihi fikratun fa fi kulli shay'in lahu ibra in har mutum akwai tunani tare da shi to duk wani abu da ya duba sai ya samu aya ta Allah madaukakin sarki a wani malami da ke magana akan zuhudu wani lokaci sai ya rubuta wata hikaya Allahu alam gaskiya ne ba gaskiya ba amma dai ya rubuta ta abin da yake son ya nuna mutane a ci yaqini da Allah madaukakin sarki mutum yakan samu Allah madaukakin sarki inda yake zaton shi dalibi ne suke tare da malamin shi suke tafiya kuma tarbiyya yake koyo a wajen malami tarbiyya yake koyo a wurin malami da haka sai hali ya kama za su tafi ziyara suka keta daji suna tafiya guzurinsu ya kare duk ganyen icen da malamin ya figa ya ci shi ma ɗalibin sai ya figa sai ci sai a wuce duk inda malamin ya samu ruwa ya sha komai rashin daɗin shi ɗalibin ma zai ɗibi ruwan sai ya sha suna tafiya akan hanyar su banda zancen Allah ba abin da yake masa to sai suka je suka samu wani dutse babban dutse ne daga sama faɗi yake da akwai amma daga ƙasan bai wuce tsintsiyar hannu ba malamin ya sa hannu ya dafa wannan dutsen ya tura ya tura ya tura sai sa in banda Allah madaukakin sarki wa zai wannan halitta yace ka dubi yanda dutsen ke da girma daga sama amma ka dubi ƙasa amma ruwa ko iska ba zai kada shi ba ya wuce shi ma ɗalibin ya zo dai irin abin da malamin ya shi ma ya wuce suna cikin tafiya sun gitta bayan wani gari sai ga wani akuya maras lafiya malamin sai ya zauna sai jawo ɗan akuyan gaban shi ya rungume shi sai ke shafa dubi hikima ta Allah madaukakin sarki yanzu Allah shi ya halicci wannan halitta ce mai ji da gani ubangiji yakan ba ta lafiya in ya so ya tura mata rashin lafiya Allah muna godiya gare ka ya kare faɗan abin da zai faɗa shikenan ya saki dan akwai shi ma dalibin ya zo runguma shi ma ya wannan duk abin da suka gani malamin sai ya tsaya ya dubi kudura ta Allah a cikin wannan abin ya wuce shi ma dalibin ya zo sun wuce wani gefen gari wata yarinya ta dauko ruwa haka malamin ya kama hannun yarinyar ya ajiye masu biyu ruwan ya zaunar da ita akan cinye shi yake kallon halitta ta Allah abin mamaki ka dubi yadda ubangiji ya halitta irin haka irin haka irin haka irin haka ƙari ya take ta shi ma ɗalibin ya zo ya wuce to sai da sun yi wani daji sagagi sai sai ga wani babban kogo na dutse haka wata macijiya babba ta faso kai malamin sai ya zo ya zauna da ƙarfi ya kama macijiyar nan ya jawo ta tana nokewa ya jawo ta kaya guda ya tattara ta akan cinye shiri yake shi yanzu in banda Allah wa zai yi wannan ya daga bakin ya ga wannan fikokin yace ka dubi hikima ta Allah madaukakin sarki ya kare fadar abin da zai fada ya saki macijin dalibin ya zo ya kalle ta kalle ta ta jaga shi ba zai iya ba wani abu da wanda ba wannan ba amma macijin irin wannan to shi ne abin da yake faɗa Allah ya ce masa yake cewa yaqini nashi da Allah madaukakin sarki bai kai haddin da zai dauki wannan din ba saboda wannan akwai yaqini tattare da shi abin da yake son ya fahimta na kudura ta Allah madaukakin sarki kinta Allah zai ba shi kariya ba za ta cutar da shi komai ba shi yasa annabi Isa amin sa Allah tabbata gare shi yake cewa طوبى لمن كان كيله تبخرا وسمته تفكرا ونذره عبرا طوبى الجنة هيدادي لمن كان كيله تبخرا ga wanda maganar shi tunani ne tunatarwa zai yi wa samtuhu tafakkura idan yayi shiru kuma tunani yake akan abubuwa masu alkhairi wa nazaruhu ibra idan ya sanya ido yana kallon abu wa aztuwa yake yi ba kallo bane irin kallon finafinai kallon nishadi duk abin da zai kalla zai zama kallon wa'azi ne luqman al-hakim yake magana cewa inna tulal wuhuda alhamul fikra tsawon zaman kadaici shike kimsa wa mutum tunani wa tulul fikra tsawon tunani dalilun ala tsarki babil janna dalili ne da ke nuna mutum na kyankina kofar aljanna yanzu dai majalisa da ake kullawa ta hira wallahi mutum ya zauna a wannan majalisar akwai hadari zama kai kadai ya fi zama alkhairi sama da zama a majalisu irin wannan mun fahimta shi ku ɗabi'ar ɗan adam in ya zauna shi kadai fa dole sai ya yi tunani wannan ka'ida ne in ba abokin hira yake da akwai ba dole sai ran shi ya raya masa wani abu na kan faɗa idan munasaba zance ta kama shi yasa zaka ga idan ka fita wurin aiki musamman aikin gona wanda Allah ya kaddara yana da nasibi a cikin alkur'ani sai ka ji ta tilawa noma yake yana tilawa abinda bakin shi iya kenan wani kuma daga nesa zaka ji iska na daukowa ga dan goyo ko shata saboda wannan iya bakin shi a bakin shi babu alkur'ani mai dadi da zai karanta amma ba zai iya shiru ba abinda bakin shi ke fada akwai nau'i na tasalli shine ɗaya da kewa da haka shi bakin wancan ya iya karanta alkur'ani daga gida zuwa gona ma tilawa zai har ma yakan iya sanin cewa ya sani tafiyar shi yakan yi tilawar izu kaza dawowar shi yakan yi tilawar izu kaza idan zai yi aikin da yake awa ɗaya ko biyu ya san adadin azab izifin da yake yi mun fahimta da kyau to shine sai Suleiman Hakim ke cewa tsawon kadaici ka zauna kai kadai ya fi kawo maka tunani na alkhairi to kuma tsawon tunanin da za ka yi dalili ne da ke nuna kana kyankyasa kofar aljanna da ai ba zai yi a ce tunaninka ya ci ya cinye a tunanin duniya ba za ka yi tunanin gobe alkiyama me ka tara me za ka je wa Allah madaukakin sarki da shi wahab ibn munabbih ne yake cewa ma qalat fikratu mar'in qattu illa fahima tunanin mutum da dai ba zai taba tsawo ba face sai mutum ya fahimta duk abin da kai ta tunani akan shi kai ta tunani karshe zaka fahimta wama fahima mar'un qattu illa alima da dai mutum ba zai fahimci abu ba face ya san abin farin sani wama alima mar'un qattu da ɗaya mutum ba zai san abu illa amila sai ya yi aiki kenan abin da malam ke son ya fahimtar da mu a nan wurin tunani hanya ce ake share mutum zuwa ga abin da zai aiwatar da aiki na gari umar dan abdulaziz wanda ake shi da shi khamisu khulafa'ir rashidin ya faɗa cewa al-kalamu bi dhikrillahi azza wa jalla hasanun mutum yayi magana da ambaton Allah madaukakin sarki abu ne da yake da kyau walfikiratu fi ni'amillahi afdalul ibada amma mutum yayi tunani a cikin ni'imomi na Allah madaukakin sarki shine mafifici a cikin ibadu mutum yayi tunani a cikin ni'imomi na Allah madaukakin sarki shine mafi girman ibadu shi yasa Allah ce wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid idan har mutum zai gode wa Allah a bisa ni'imomin da ya masa to Allah zai kara masa idan ku mutum yayi halin ko in kula yayi fatali da wannan ni'imar Allah sai azaba na na da tsani mugir al-aswad yace zuwar qubur kullu yawmin ku ziyarci kabarbura kowace rana tufakkirukum zai sanya ku tunani mun fahimta ku ziyarci makabarta kowace rana zai sanya ku tunani wa shahidul mawqifa bi qulubikum to kuma sai ku rika hatta so matsayi a cikin zukatanku wanzuru ila al munsarifi bayna al fariqayn ila jannati wan nar sanallahi al idan ka je magabarta kai tsaye abinda zaka sani kai a ranka kana da tabbas cewa ka san akwai babban mutum wanda ya kai haddin balaga akwai kuma karami wanda ya mutu bai balaga ba ka san wannan wataƙila da za a tambaye ka za ka iya cewa eh na san wani ya ba shekara hamsin baya ya mutu na san wani ya ba shekara sittin baya ya mutu na san wani ya tinkari shekara ɗari ya mutu na san wani bai wuce shekara goma ba ya mutu na san wani bai wuce shekara biyu ba ya mutu na san akwai yaron da an haife shi ko suna ba a biya da su ka san wannan kuma ka san akwai namiji akwai mace ka san wani ya rasu ka san wacce ta rasu wannan ka san wannan ka san mutum mashhuri wanda ya rasu ko dai yayi shuhura ta bangaren ilimi ko yayi shuhura ta bangaren mulki ko yayi shuhura ta bangaren kudi ya mutu dan zaka sai i kwarai na san malam wani ya rasu yana wannan makabarta na san attajiri wani ya rasu yana nan na san yalla bai koran kai da wani ya rasu kuma ka san akwai wanda ba kowa ba shi saboda mahmuli ne ba a tunawa da jiki an gani shi ma dai ya mutu ya nuna kuma ka sani cewa akwai mutum mai hankali ya mutu akwai mahaukaci ya mutu duk waɗannan ka san su ka sani akwai mutane dogaye sun mutu akwai gajeru sun mutu akwai masu ƙiba sun mutu akwai rabammu sun mutu ka san akwai wanda sun yi rashin lafiya sun yi jiya sun mutu ka san akwai wanda tashi kawai ake aka ce ya mutu duk ka san wannan kana iya sani cewa eh to amma abinda baka sani ba kuma tabbas haka ne wannan kaburburan da ke gabanka ko dai ya zama dausiya na aljanna ko ramin wuta ba na ukun shi kowane kabari wanda ke ciki ko dai azaba ake yi mar ko kuma rahama ake cikin ta tunda manzo Allah ya faɗa cewa shi kabari rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran dausayi ne daga cikin dausiya na aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta to wannan shine abin tashin hankalin shine abin da mujihul aswar ke cewa ku ziyarci kaburbura zai sanya ku tunani sannan ku rika hasashen matsayin kowanne a cikin zukatanku ku duba menene karshen al'amari kun dai tabbata bil fariqaini ila janna aw nar bangaroran guda biyu dole wasu na aljanna wasu na wuta ash'uru qulubakum wa abdanakum dhikran nar ku saba wa zukatanku da jikkunanku tunanin wuta ka rika ji a ranka cewa shin anya ko azabar Allah zaka iya daukar ta ko ba komai bai ishe ka wa'azi ba mutum da gatan shi da dangin shi ranka ta ce ya mutu a tsame shi daga cikin dukiyar shi mai dimbin yawa a je a tsaga kasa a binne shi kana ji kana kallo bayan da ka iya da shi daga shi sai farin alawayu kawai za a kai shi a turbude shi a cikin kasa shi kenan an bar kenan wurin wannan bai ishe ka wa'azi ba ya ishe ka shine abinda a abin nan a al-mujid al-aswad yake fada wani ke cewa a kaifil qubura فناديتها فأين المعظم والمغتدر وأين المدل بسلطانه وأين المؤذ إذا ما افتخر تفانوا جميعا وما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر ألا يا سائلي أن أناس مضوا ألا لفتي ما مضى موتبر يسي أتيت لقبور نازو مكبرتا فناديتها نيكر فأين المعظم ina wanda ake girmamawa in ya wuce a ce ran kai dade in ya wuce a ce kiyaye ka in ya wuce a ce sai tamka da duhu in ya wuce a Allah tsare mana kai ina suke wal muhtakar da wanda ake wulakantawa wani ma in ya wuce a tsaftar da yawo suna ina wa aidal mu'izz bi sultani ina wanda yake jin izza yana kafafa saboda aro da Allah madaukakin sarki ya bashi ko dai an bashi aran dukiya ko an bashi aran mulki ko an bashi aran ilimi wannan zai sanya shi dagawa ya rika jin karan shi ya kai tseko ya rika jin shi ma yanzu wani ne dole sai an dama da shi suna ina wa ainal mu'id wa ainal mudillu idza maftukir shin in ana alfahari da iyaye da kakanni wanda mutum zai tashi sai shi dan gidan wani ne dan gidan su wani ne wa ina suke yace tafanau jami'an dukkan su sun kare fama mukbirun ba wanda zai fito ya ce magani wa matu jami'an wa matul khabar dukkan su sun mutu labarin su ma ya mutu wannan ba shine dabi'ar rayuwa ana haifo wasu wasu na mutuwa ran da aka haifo karan nan wani mutu ka shigo duniyar wani ya fita to ka tabbata ran da zaka fita wani kuma zai shigo kuma duk abin da ake a duniya ba abin da ake fasawa don kai karfe tsammanin cewa idan ka mutu duniya ta kare a'a daga lokacin duniya ta fara wani da ranar mutuwa ka ranar duniya ta buɗa wani kofa da haka ya zama wajibi mu'amala hisabin mu shi yasa wani lokaci nake faɗa cewa wani daga cikin magabata Allah ya masa rahama ya zauna a wuri sun yi zaman ɗalibta yana ƙarami haka matashi an zauna an ci ƙwami an ci ƙwami an yi ilimi an yi ilimi an zauna zama irin na almajirci wallahi al'azim babu zama da yake da daɗi irin zaman ɗalibta mun fahimta yanzu ɗaliban da suka yi makarantar bodin irin ta da mai tsafta mai nagarta wannan taron da aka yi na mutane mabambanta babu abin da ya fi shi haƙi kai je ka ba ma godin ba a ce mutane sun yi makarantun garin su irin wannan zama ta ɗalibai da ake zama na amana wanda babu ha'inci ba zama irin na yanzu ba zama ne na da kowa ya san kimar kowa ba wanda zai rika je a duka cewa ni dan gidan wani ne babana wani ne kowa ɗaya ne hatta babu wani uba da zai rika fifita ɗan shi akan wani dan ya mallaki abin da baban wancan bai mallaka ba irin wannan zan ya kowane zama daɗi to malamin ya zauna a wannan garin an yi karatu gurgurdan abin da Allah ya kaddara sai kuma ya bar garin ya tafi shi bai sace zagaya wajen ba sai da tsufa ya kama shi girma ya same shi sai keto dajin tare da wasu ɗalibai nashi sai ya hangi duwatsun da ke kewaye da garin sai ke gaya musu ya taɓa zama a wannan wurin wani gari da ke bayan duwatsun wannan amma bari ya je ko zai samu abokan da ya sani ko akwai ƙarfishi cikin wanda ya sani suka san shi ai yana hauro tudun da ya gangaro sai garin ya zama kufai ba kowa sai gidaje ga suna a tsaye tuni sai zubar da hawaye a idan shi yake ce musu a taitu dara as'aluha anil ahbabi ma fa'alu فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا abinda yake ce musu a taitun dara a tsalo na zo gidajen ina tambaye su anil ahbabi ma fa'alu masoya wanda muka zauna muka yi faɗi tashin karatu me labarin su suna ina wai gidan ya bashi anka cewa ana halqawm eh mutanen sun zanna anan ayyaman wasu kwanaki ne yan kadan wa qadrahu amma sun wuce fa qultu fa aina aglubuhum sai na ce to ina zan same su wa ayya manazilin nazalu da suka bar nan ina suka koma sai ce musu bil qubur da suka bar nan sun koma kaburbura wa qad laqu wallahi ma fa'alu yace na rantsi da Allah kowa ya gamu da abin da ya aikata ai idan mutum mai hankali ne kabari ko ba ai maka wa'azi ba ka je so dai aka binne mutum da kai ai ya wadata abubuwa guda uku sun ishi mutum wa'azi fahimtar waɗannan abubuwan kaga mutum bai yi hankali ba to sai kai mar fatiha ka shafa kai masa addu'a Allah ya shige shi wuri na farko shine asibiti asibiti lafiyar ka ce Allah zai rike kana ji kana kallo da kudinka da dukiyarka da mulkinka baka da yanda ka iya za ka samu mutumin da baya da matsayin da zai tunkare ko da wasa ko da wasa amma shi ne zai kinkime ka ya tsurwa ka akan wannan keken shi ne zai jagula ka yanda ya gida bayan da ka iya baka da lafiya ba fa abin da ka ɗanshe na ta lafiya ka ce Allah maɗaukacin ta jirgi amma ka zama sai an kwanta sai an tada sai an juya baka da yanda ka iya yanzu ka je ka iske mutane kwance a asibiti wani in ka kalli gangan jikin shi ka kalli kai karan kanka ka san ba sa an ka bane amma ba ya iya komai sai an yi masa in Allah madaukakin sarki ga dama sai ba shi lafiya ya dawo kamar bai taba ciwo ba in Allah madaukakin sarki ga dama kuma an shi rayuwar shi wuri na biyu shine jarum gidan kaso mutum zai yi laifi nan yancin ka ne ake anjewa kuma dan uwanka ne mutum ya ance yanci da girmanka da matsayinka da dukiyarka da zaran an ci aje aje shi to can za ka fada hannun wani wanda shi ba kowan kowa bane ma'aikacin jaron ne kawai ya zama shine shugaban ka in kuma taurin kai za ka ji babu daɗi za a ce aje a aje mutum ba karanta jarida ba hawa a intanet mutum ba zai whatsapp ba ba zai facebook ba ba zai twitter ba duk waɗannan abubuwan babu hatta rediyo ba za ka ji ba ka kirayi waya ziyara ma za ka je ka shafin wanda shafe ka ba kai ne mai laifin ba amma za ka je ziyara mai laifi a ce aje wayar ka nan wurin kuma sai ka aje ka shiga to anan sai ka samu wanda ke kula da kai mutum ne la Allah wanda matsayin shi bai kai ɗaya bisa kaza naka ba amma yanzu ka zama furus na karkashin shi baka da ikon kai walwala kana gidan jarun kana jin ana kiran sallan juma'a a masallatai ba damar ka fita wallahi wani zama yakan ja shi da zama har ya mance rane ku wai yau wata rana ake kiyama ba zan tana maganan wata za a yi ta mutuwa a cikin gari bai san mutu ba abubuwan alkhairai za su faru wanda ya cancanta a ce da yana nan ya je ya murna bai san ko abin ya faru ba yanzu yanci aka ansa naka da zaran an sallai mutum ya da kuma sai yancin ya dawo shi kenan wurin sai magabarta nan kuma raka za a sa don gurungum an yi fatiya an shafa shi ke nan mutum ya mutu abdullahi ibn mubarak yake cewa marra rajulun bi rahibin inda maqbara wa mazbala wani mutum ya wuce wani malami a cikin wata magabarta a gefe daya mazbala inda ake zubar da shara ne fanadahu ya kira shi ce ya rahib in inda ka san zai inna illa tanzil akwai tassa guda biyu a gaban ka min kunuzid dunya laka fi haymama utabar taska guda biyu ce daga taskokin duniya kuma abin wa'azi ne a wurinka kanzu rijal akwai taska ta mazaje akwai kanzu amwal taska inda ake taskace dushi magabarta taska ce ta mazaje duk wanda ya rayuwa ya kare nan za a je a je shi abin da ya shafi juji wuri ne inda duk abin da aka bukatas na dukiya aka kare can za a je a zuba to amma ba kowa ke la'akari ba sai masu hankula Allah ce allabi ne ya zakurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا أبنجي إنك من تدخل النار وندك شقد شيوتا فقد أخزيته هاكم يتدش هولا بنتش وما للظالمين من أنصار الظالمي بايد ما يتيمكو shi yasa Allah ke magana cewa fa ma asbarahum ala nar yanzu waɗanda suke nan da za su iya tuna lokacin da wannan gobara ta gidan mai ta faru wannan gidan ma la haula wala quwwata illa billah tashin hankalin kana kallon mutum a cikin wata dan uwanka ne na kuka baka da yanda ka iya shi mutane ga sanan da ransu ba su kai ga wutar ta shiga tsakanin su da mutane ba a da yanda aka iya da su a duniya kenan mutum wallahi a lokacin na je na kalla na dawo amma na kasa bacci don tashin hankalin ya isa saboda munin abin da ya faru ba ma a iya dakatawa gari ya waye a janazar ba da hankula zai tashi da yawa ce to Allah wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ubangiji mun ji mai kira yana kira lil imani ay imani a an aminu cewa ku yi imani bi rabbikum da ubangijinku fa amanna Allah mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kusakuranmu wa tawaffana ma'al abrar Allah ka anshi rayuwar mu tare da mutanen kwarai ربنا وآتنا ما وعدتنا ubangiji ka ba mu abin da ka alkawalta mana ala rusulika akan harshen manzanninka wala tukhzina yawmal qiyama Allah kada ka kunyatar da mu ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah madaukakin sarki ba ka saba alkawari to ina da yan uwa nan zamu dakata doran lokaci ya kawo kai da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kalkasar da kafirci da kakare abinda ba za mu iya Allah ya